بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدي شاشدا قوة jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 29 ga watan Septemba 1996 al-Sheikh al-Imam al-Muhaqqiq al-Usuli Muhammad Nasiruddin al-Albani yace al-fasl ath-thani ashar fasli na goma sha biyu hamlul jinazati wattiba'uha ɗaukar gawa da kuma raka gawa zuwa gurin sallah da kuma rakon gawa zuwa makabarta. Al-mas'alatu salisa wal arba'un mas'ala ta arba'in da uku, wa yajibu hamlul jinazati wa tiba'uha yana wajaba a ɗauki gawa kuma a raka ta zuwa gurin sallah da kuma makabarta. Wa zalika yin haka ɗin ya ce min haƙƙil mayyitil muslimi alal muslimina haƙƙi ne na mutum musulmi akan sauran ‘yan uwanshi musulmi. wafi zalika a hadis ya ce muna da hadisai akan haka kaji albani kenan mai magana da dalili azkur sunaini minha ya ce amma duk da cewa akwai hadisai da yawa zan faɗi guda biyu daga ciki al'awwal hadisi na farko qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganar annabi da ya ce haƙƙul muslimi alal muslimi haƙƙin musulmi akan ɗan uwanshi musulmi wa fi riwaya a wata riwaya yajibu lil muslimi ala akhihi musulmi akwai abubuwa guda biyar waɗanda suka wajabaye wa ɗan uwanshi musulmi khamsun akwai abubuwa guda biyar da dukkan musulmi yana da haƙƙi akan ɗan uwanshi musulmi na farko raddu salami amsa sallama matuƙar mutum musulmi ya ce maka assalamu alaikum wajibi ne ka ce mishi wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah kowa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kowa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wajibi ne ka faɗi ɗayan wannan wajibi ka amsa musulmi sallama amma mutum yana ɗan uwanka musulmi kaɗai dan ba ku fahimci juna ba ya maka sallama sai ka ce mara ba ko barka da zuwa wallahi tallahi wannan haƙƙin yana nan yana lilo a kanka ya wajaba kowa ya fahimci wannan wannan rashin fahimta har kai da kowane ne ana iya samun shi to amma wannan sai kai kokarin kankara wani abu da Allah ya dora maka akan dan uwanka musulmi bai zama kafiri ba matsala ce ka fahimci abin da bai fahimta ba ya fahimci abin da baka fahimta ba me yasa ba za mu dauki rayuwa salafiya ba rayuwa irin ta annabi da sahabban shi duk abin da sahabi yayi za a daure ana ci gaba da hudda da shi haka suke yi tunda mai sun san bai zama kafiri ba kuma dukkan mutum ai ko bahaushe ya ce tara yake bai cika goma ba kowa za a same shi da na ƙasa abin da kake zargin wannan dan uwanka musulmi da shi shi yasa baka iya amsa mai sallama kai ma an koma wani fannin za a samu kwatankwacin wannan wajen hukuncin shari'ar musulunci ka tauye haƙƙin shi ta wani gurin to shi yasa wajibi ne dan uwanka musulmi in yi maka sallama ka amsa kamar yadda ka ji dinnan ko dai ka amsa da wa alaikum salam wa rahmatullah ko wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ka ƙara da wa maghfiratuhu saboda riwaya ta tabbata sahihiya daga Abdullahi dan Umar al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ta a cikin littafin shi At-Tarikhul Kabir to abu na farko kenan wa iyadatul marid da gaida mara lafiya idan mutum musulmi ya kwanta rashin lafiya wajibi ne ka je gaishe shi mun fahimci wannan ko har in baka je gaishe shi ba ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka yana cikin tambayoyin da Allah zai maka gaba da gaba Allah zai ce me yasa na kwanta rashin lafiya baka je gaishe ni ba ka ce ya Allah yaya zan yi in gaishe ka yaya za a yi maka rashin lafiya kuma ya za a yi in je gaishe ka kana ubangijin halitta sai Allah ya ce to ai wani bawa nawa ya kwanta rashin lafiya ya baka je dubo shi ba baka san da ka je dubo shi da ka riske ni a wurin ba shi yasa an aka ce musulmi bai da lafiya sai ka je gaishe shi wattiba'ul jana'izi da kuma raka gawa zuwa gurin sallah da kuma makabarta wa ijabatu da'awa da amsa kira ko gayyata dan uwanka musulmi ya gayyace ka gayyata din ta kasu idan gayyata ce ta gaba ɗaya jama'a ana son ku zo shaida ɗaurin auren wane to wanda ya samu damar zuwa anan amma wane ya ce wane ina gayyata ka shaida ɗaurin aure na wajibi ne ka je wane ina gayyata ka walima wajibi ne ka je ko kuma ya kururuwa da daddare barayi sun taho mishi wajibi ne ka je mun fahimta waɗannan haƙoƙin musulunci kenan wa tashmitul atis da kuma ainihin gaishe da wanda ya atishawa idan kai musulmi kai atishawa sai ka ce alhamdulillahi haka za ka tsaya ka san ita shari'a tana da ka'ida in ka wuce ta to sai abin ya buga alhamdulillahi kakka ce alhamdulillahi rabbil alamina daidai ne amma ba haka annabi ya karanta a gurin ba haka wani mutum ya zo ya atishawa sai ya ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu ibnu umar ya ce haka abin yake amma kuma annan ba haka annabi ya koyar ba godiya mai yawa ta tabbata ga Allah eh daidai ne ka gode Allah amma haka annabi ya ce ka yi ce a sai ka ce alhamdulillahi dan uwanka musulmi da ke kusa da kai sai ya ce yarhamukallahu Allah ya maka rahama kai kuma sai ka ce yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya mana gafara kuma Allah ya muku gafara wannan riwaya Imam Ahmad kenan akwai riwaya Imam Bukhari ita kuma duk ɗaya ne wajen wannan sai dai bambancin shine kai da zaka gaishe shi in ya in ka ce yarhamukallahu shi kuma sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma Allah ya kyautata ƙarshen ku to wannan har kafiri a manzan Allah yake za ka iya gayawa kana zaune kusa da bayahude sai atishawa mun gane ya ce alhamdulillahi bai ce alhamdulillahi ba ko ma yaya ne sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma Allah ya kyautata karshen ku in ya shiryar da ku din ai kaga ba aibu anan ko kafiri zaka iya gayawa bukhari ya kulla babi a kansa mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to abin da ake kenan in an yi atishawa din nan a daina cewa kamar kari haka wannan addinin da kenan addinin annabi sai a alhamdulillah a gode wa Allah har yaro in yi atishawa dan karami ya ce yarhamukallah ko yarhamukillahu ko ba zai iya amsa ba a yi mishi ba addu'a ba ce waye bai san rahama ibnu sirina wani mutum dan karami wani mutum dan shi dan karami ya rasu sai wani ya ce Allah ya ji kanshi sai wani ya ce dan karamin yaro ya kake cewa Allah ya ji kanshi ya ce a manzo Allah ya fi kowa rashin zunubi amma Allah ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina ka roƙa wa Allah kanka Allah ya gafarta maka kai da mu'minai manzo Allah bai da zunubi amma an ce roƙi gafara kowaye kai kana da bukata a wurin Allah mun fahimci wannan da kyau ko akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan a cikin juz'i na uku shafi na 88 wa siyaqu lahu lafazin hadisin na bukhari ne wa muslimin muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na bakwai shafi na uku bin riwayati saniya da riwaya ta biyu ita ce da ya ce wa fi riwayatin duk sanda kaji albani ya ce riwaya a cikin wannan littafin albani wani hamshakin malamin hadisi ne idan ba zurfi kai a cikin ilimin hadisi ba har abada kai da fahimtar littattafan shi yana bin wasu ƙa'idoji ne don su malaman hadisi hatta rubutun hadisi suna da ƙa'idoji akwai tafnin akwai fanni fanni yadda ake rubutu din in ya zo in zai haɗa riwaya da riwaya sai kewaye ta a ƙausi mai doro idan zai kawo ziyada ƙarin da aka samu na bayani sai kawo ta a ƙausi mai kwana sama da ƙasa to ziyada kenan to nan da ya ce riwaya ta biyu ita ce ta muslim ita ce wadda ya ce wa fi riwayatin din nan gata nan cikin kausi mai doro ya ce bin riwayati saniya ainihin muslim ya ruwaito shi da riwaya ta biyu wa ibnu maja ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 489 wa ibn al-jarud da ibn al-jarud a cikin shafi na 261 wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu da kuma shafi na ɗari hudu da sha biyu da shafi na ɗari biyar da arba'in daidai wa ƙala fi riwayatin lahu a wata riwaya tashi shi al'imamu Ahmad sai ya ce sittun haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne kaga an samu ƙari kenan to irin wannan yakan faru ne wani lokacin ai ba so ɗaya annabi yake wa'azi ba akan matsala ɗaya zai maimaita to mai yiwa Allah ya mai wahayi an ƙara a kan na daɗin to to shine sai annabi sai ya ƙara bayani wannan mai yiwa ya ji biyar ɗin ya taho wannan ya zo ya ji shida daga baya shine duk sun inganta kuma sai a aiki da su wa zada na shida ɗin sai ya ƙara da cewa wa haka fansah lahu idan musulmi ya nemi da ya maka nasiha ka saurari nasihar shi asin watta anan littalab ne dama a cikin ƙa'ida ta ilimin sarf da sin da ta suna shiga cikin fi'ili ne don su ɗayan abu biyu ko lissairura ko kuma littalab istahjarat tinu taɓon ya zama dutse kaga lissairura kenan ya zama istahjara sin da ta ta shiga ciki sai zama na sairura akwai sin da ta idan kuma sun shiga a wani gurin su kuma littalab kamar nan izastan haka idan ya nemi da ya maka nasiha wani da Allah na son maka nasiha ko za ka saurare ni fansah lahu ka saurari nasihar tashi mun fahimta ko wa hiya riwayatun li muslimin aidan yace wannan riwaya har wa yau ma al-imam muslim ya yota akhrajuhu kulluhum min hadisi abi huraira dukkan waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi ne daga abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda wa fil babi anil bara ibn azib a cikin wannan mas'ala ita yake nufi da babi din akwai ainihin hadisi daga bara'u dan azib inda shekhaini bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wa ghairuhuma da waɗansu malaman daban duk sun ruwaito wannan hadisi na cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne ko shida to kaji hadisi na farko ko don haka idan musulmi ya rasu wajibi ne a raka gawashi qaw asani hadisi na biyu dama ya ce biyu zai kawo ko qauluhu aidan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace udul marida ku rinka zuwa gaida mara lafiya wattabi'ul janaiz ku rinka raka gawa tudhakkirukumul akhirah raka gawa zai tunasashe ku lahira raka gawa an kana zuwa makabarta za shi yasa aka shar'anta ziyara din ko da an dade ba a mutu ba an ku in kana ziyarar makabarta za ga zuciyarka tana laushi to ziyarar makabarta ana yin ta ne dan ɗayan fa'ida guda biyu ko kuma dan dukkan su su tabbata ka ziyarci makabarta kai kanka ka wa'azantu ka ziyarci makabarta kai wa waɗanda ke kwance a gurin idan musulmi ne du'a'i to ba kyau fa mutane su daina zuwa ziyarar makabarta sai zuciya ta bushe in kana zuwa ziyarar makabarta duk yadda kake tunanin kowaye kai wajen malanta a makabartar nan akwai wanda ya fi ka ilimi kowaye kai wajen sarauta akwai wanda ya fi ka kowaye kai wajen ilimi akwai wanda ya fi ka kowaye kai wajen kuɗi ko kasuwanci ko wani shegantaka akwai wanda ya fi ka a wannan gashi nan Allah ya iya da shi mun fahimci wannan ko to zai sa ka rinka tuna lahira zaka ga wasu al'amuran kana ragewa to amma sai da aka samu minista a ƙasar larabawa da ya zama makabarta ta yi daidai da ainihin wato hanyar shi da yake fita zuwa ofis sai sa a yi mata katanga sai ba da kuɗin aljihun shi a yi katanga saboda kada ya rinka ganinta sai aka sa signboard signboard ɗin sai nuna ilal makabir haka makabarta a to ba a tsira ba kenan to saboda haka in ya zo sai ya rufe kanshi da wani ihrami haka sai a wuce rannan kuma zai gashi an kawo shi ina an kawo shi makabarta din shi yasa sayyidina ali ya ce wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu yace ka kwantar da hankalinka duk dan da mace ta tsuguna ta haifa komai dadewa wata ran za a ganshi akan makara ko akwai wanda zai ce shi ba isa ba in aka baka kai kadai ma addu'a za ka kai ka mutu duk wannan bukatar ka rayu dan da wasu ne a duniyar nan amma da za a waye gari ko kai kadai aka baka a muciyar nan kai kadai kwal za ka hijira ko ka koma tudun wada ko zariya ko kuma hayan ojo amma ba za ka yadda ka zauna kai kadai ba to shine akhrajahu ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi fil musannaf a cikin littafin shi al musannaf abubakar ibn abi shayba babban malamin hadisi ne malamin imam al bukhari ne ma da shi da kanin shi usman ibn abi shayba to shi abubakar ibn abi shayba ba wai ilimin tara ingantattun hadisai ne ba shi da su ba amma aikin ne sai suka yi abin da malaman economics suke kira division of labor sai aka kasafta su su imamul bukhari sai suka tsaya suna, tace hadisan kuma mafi yawanci marfu'ai waɗanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam malamin su kuma abubakar ibn abi shayba sai ya tsaya shi kuma yana tattaro maganganu da ayyukan sahabbai da su kuma bukhari ba su cika ba da muhimmanci wajen tarawa ba kaga an haɗu kenan gaba ɗaya an taimaka an yi abin da ake bukata ina fata mun gane littafin shi an buga shi cikin mujalladi hudu ne juz'i takwas a yanzu a yanzu ana sai da shi naira dubu biyar ne fil musannaf a cikin al musannaf mujalladi na hudu shafi na saba'in da uku waɗannan littafan da a ce lokacin da ba a faɗaka da karatu ba kayi ƙoƙarin ka tara su lokacin nan bai wuce naira ɗari biyu da hamsin ko da talatin ba da ka faɗaka duk da tuni ka tara su yanzu suna nan jirgi a ɗakin ka sai kai ta bincike kawai to sai ba a faɗaka ba lokacin aka je wurin wa'azi sai ga mutum ya siyo damin ganda malam zai cinye ko damin balangu zai cinye a lokacin da ya raba kuɗin balangun nan biyu ya siyo littafin ya aje da tunan littafin yana nan yau wal bukhari da bukhari fil adab al mufrad a cikin littafin shi al adab al mufrad bukhari yana da littafi al adab al mufrad haka dan siriri ne kamar bulogul maram abin da yake nufi da al adab al mufrad ma'ana littafin da yake kamar hidimominka harkokinka na kai kadai na rayuwarka zai dan ishe ka ka dan wadatu da wasu bayanai to akan haka bukhari ya wannan littafi to wannan littafi an samu wani malami a ƙasar indiya ya yi mishi sharhi ya sa mishi fadlullahi samad fi sharhi adabil mufrad a cikin mujalladi biyu fadlullahi samad fi sharhi adabil mufrad muhammad nasiruddin albani ya ɗauki wannan littafi ya fasa shi biyu kamar yadda ya saba wa al'adar shi ya ware sahihan ciki ya sa mishi sahihu adabil mufrad za'ifai kuma ya ware su su kuma juz'i ɗaya za'if adabil mufrad su kuma Allahu akbar shafi na hamsin da bakwai wabnu hibban da ibnu hibban fi sahihihi a cikin sahihin shi a cikin shafi na ɗari bakwai da tara sai ce ka duba mawaridu zam'an wannan mawaridu zam'an akwai gaba ce da zamu zo zamu yi jama'a cikakken bayanin shi yasa kullum muka zo sai a wuce a ce mawaridu zam'an wato magangaren mai jin kishi ila sahih ibn hibban ga wanda ke son ya ga ainihin ingantaccen littafin ibn hibban wa tayalisi da abu dauda at tayalisi cikin mujalladi na farko na littafin shi al musnad shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu wa ahmad da al imamu ahmad mujalladi na uku shafi na ashirin da bakwai zuwa da shafi na da shafi na talatin da biyu da shafi na arba'in da takwas wal bagawi da kuma al imam al bagawi fi sharhi sunna a cikin littafin shi sharhu sunna a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da sittin da shida a cikin takarda ta ɗaya abinda albani yake nufi da wannan lissafin kenan dan san da ya kafa hujja da wannan littafin lokacin ba a buga shi ba amma a yanzu an samu ainihin akwai su ɗaliban albani sun haƙƙaƙa littafin su zuhairu shawish wanda ke da maktabul islami ta dimash an buga littafin mujalladi goma sha biyar ne wannan littafin wani tafti ne guda na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai ruwaito maka hadisi da isnadin shi al-imam al-bagawi kenan sannan ya zo ya ce wana da wana da wana ma ya fitar da hadisin sannan ya zo ya kawo mas'aloli da fahimtar malamai akan hadisin sharhu sunna sunan shi sharhin sunna dan haka ake wa al-imam al-bagawi kirari da cewa muhyis sunna wanda ya raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadisi abi sa'id al-khudri waɗannan sun ruwaito shi ne daga cikin hadisin abi sa'id al-khudri qultu ni muhammad nasiruddin al-albani ni ko sai na ce wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi ya inganta walahu shahidun min hadisi auf bin malik yace wannan hadisi akwai hadisin da zai shaida shi wanda auf dan malik ya ainihin ruwaito shi bidunil jumlatil akhira amma a riwayar auf dan malik babu jumla ta karshe ita ce tuzakkirukumul akhira babu wannan a cikin wannan riwaya ta shi rawahu tabarani tabarani ne ya ruwaito shi da wannan lafazi sai albani ya ce raji al-majma ka duba littafin al-majma'u majma'u zawaid wa manba'ul fawaid na al-imam al-haythami na taba bayani akan shi al-imam al-haythami wani babban malami ne yayi ilimi yayi karatu matar shi ta mishi ladabi ya zauna ya karantar da ita karatu sai ya zama in ya rubutu ya rubutu ya rubutu ya gaji hannun ya sage sai zauna ya mata dictation ya mata imla'i ya mata shifta tana tana rubutawa wannan karatun da ake cikin majma'u zawaid yana daga cikin albarkar rubutun hannunta ita ma in ya gaji mujalladi takwas ne littafin in ya gaji shi hafiz ne su da ka suke rubutu ba sai an leƙa nan an riga an haddace komai da ka saboda haka in ya gaji ya gaji ya gaji hannun ya sage ta ga ya zauna yana hutawa sai ta zo sai ta kawo kujerarta sai rinka faɗin abin da zai rubuta ita kuma tana rubutawa haka akwai wata ya ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani sunanta Umaina ita ma haka take mishi ta ga ya tsufa ya tsufa wannan dattijo ya kamata ka haƙura haka shine ta zo za ta yi mishi nasiha ai baba wannan aiki tun da kayi tun kana saurayi tun kana shekara ashirin da biyu kake wa manzon Allah hidima ai ka yi ya kamata yanzu tun da ka tsufa ka haƙura ta ce sai mata shiru ya zira mata ido haka wato ran shi ya ɓaci dan me za a mai nasiha ya daina wa manzon Allah hidima bi isatin nasiha hazihi wannan wata irin nasiha ce to shine da ta fuskanci ran shi ya ɓaci sai ta ce to daga yanzu idan ya yi aikin ya gaji to za ta zo irin faɗe tana rubuta sai ce to yanzu ya ji shawara to shine in ya gaji ya gaji sai ta karɓa tana rubutawa yana faɗe wani littafin idan ta gama shi kuma sai irin wannan in ya gama sai ta irin wannan sihirarsa ita kuma sai ta sihirarsa ita ma malama ce ya'yan shi baki ɗaya malamai ne Allah ya mishi wannan baiwa Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan yana nan da wani ɗa yana nan ɗan ƙarami a jami'ar Islamiyya yanzu kulliyatul hadisi sharif wannan yaron in ya tsaya ne maka jawabi akan hadisi sai ka ce daga sama ake zubowa ya gada malam in ana gadan karatu waɗannan su suka yi gado iyayensa sun taso sun ga kawai karatu suke yi su ma kawai sai suka ga me tsiransu dole su yi wannan karatun kawai to shi yasa su ma sai suka dage suna yi kuma sai Allah ya ɗaukaki darajar su mata da mazan su duk karatu suke sun zama manyan malamai abin da muke fata kenan ya faru a ƙasa Hausa ƴaƴanmu su tashi su ga muna yin karatu sai su yi amma ɗanka ya tashi ya ga baka damu da addini ba yana da wahala ya damu da addini kuma in ya ce zai damu da addinin kuma ka ce za ka yi faɗa da shi to amma ya tashi ya ga ka kula da addini kana zuwa makaranta an ka ce tafi makaranta dole ya tafi amma tafi makaranta yaro ya tafi ya yi gabas kai ka yi yamma ka tafi kasuwa a kasuwan nan tafi alheri kenan don haka baba ya tafi kana tafiya sai jawo buhun shi shi ma sai ya tafi to ga an da ya fi rabo don haka baba ya tafi shine kawai ka gani imam malik yana da ya ta haddace muwatsa muwatsa a zamanin da imam malik ya rubuta ta imam malik sai da ya ci shekara arba'in yana rubuta muwatsa don haka imam shafi'i yana kasar makka don imam shafi'i mutumin garin bagadaza ne da uwar shi ta haife shi sai ta ce tana son ɗanta ya karatu don haka sai ta koma makka da zama to daga makka sai al-imam al-humaidi abokin imam malik ne sai rubuto malik wasiƙa ga wani yaro na muhammad ibn idris ash-shafi'i don allah ana roƙon arziki zai karatu a wurinka da imam malik ya karanta wasiƙa sai ce to alhamdulillah yace ko ka kwafe muwatta to shi imam malik eh, imam shafi'i da ya sauka madina da daddare a wannan daren ya haddace muwatta shi kuma kwakwalwar shafi'i kamar kwamfuta take muwatta ta ninka yadda take goma a wannan daren ya karbi aro ɗalibai suna karɓe ne sai ka ci wata shida kana kwafewa shi a wannan daren imam shafi'i idan shi tarihi ya nuna duk abin da ya karanta zuciya ta haddace shi yasa yana karatu sai bankara littafi haka dan kada yana cikin karatun wannan shafin idan idan ya dan kallo wata kalma can sai ya hada da ita wajen hadda to dan haka idan ya je tsaya gaba masu littafi da ya dauka sai su ci kawo kuɗi a to zai haddace yanzu ya ban muku karatun a in ya haddace zai siya ne to da ya dauka to kawo kuɗi a ka haddace kuma ka aje mana to shine sai imam malik ya ce wa imam shafi'i ina muwatsanta haka da za a biya maka a kira makallawa ai na haddace ya ce littafin da na rubuta a shekara arba'in kai a dare ɗaya ka haddace baiwa ce kowa da wadda Allah ya mishi to wannan muwaffa ɗin ta ninka yadda take goma a yanzu amma al'imamu malik yana da ya mai suna fatima ta haddace ta aka ita kuma idan babanta yana zaure yana karantar da muwaffa ɗin ita kuma akwai kujera da za a sa mata a cikin zaure na biyu kai majabaki kana ja ita tana can da hijab ɗinta ita kaɗai a duhun zaure tana jin ku babanta na fassara kana yin kuskure sai ta bubbuga kofa haka sai mamali ya ce ka dawo baya ana cin gyaran ka daga zaure sai ka dawo baya sai ka ga yanzu karatu ya tafi daidai ka gani to haka muke so nan gaba duk sai an samu wannan ƙasa Hausa insha Allah ta'ala in Allah so المسألة الرابعة والأربعون مسألة أربعين دهدو اتباعها على مرتبتين الباني يتي ركا غاوة انفيا كسكشي بيو ركا غاوة كشي بيوني الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها daga gidan da aka yi rasuwa ka san ba mutane suna zama a kofar gida kan a fito da gawa ba to daga sanda aka fito da gawa zuwa filin da za a yi mata sallah to wannan ma raka gawa ne kashi na farko kenan sai wal ukhra kashi na biyu ittiba'uha min indi ahliha hatta yufraga min dafniha idan ka rako gawar tun daga kofar gida ka tsaya a mata sallah daga wurin sallah ka tsaya a tafi makabarta har a rufe ta to kashi na biyu kenan to wannan yafi falala wa kullun ya ce duk waɗannan wa kullun minhuma duk waɗannan guda biyu fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kowanne ɗayan manzon Allah ya aikata haka akwai inda wani lokacin manzon Allah ya rako gawar daga kofar gida haka za ka yi mata sallah sai juya ya tafi gida wani lokacin kuma sai ya tsaya har a tafi makabarta a binne ta farawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace kaga waɗannan riwayoyi na hadisai zaka ga mafi yawanci yara ne Jabiru Abu Huraira Aisha Abu Sa'id al-Khudri Ibn Abbas mafi yawanci su suka rawaito hadisan me yasa iyayensu suna can Abubakar yana can wajen dillanci Umar yana can wajen kasa kayan koli wannan yana kowa ya tafi harka yara su ne suke zama a gida suna karatu yanzu in ba hankali aka yi ba ɗanka ya fi ka hadda fa in ba ka dage ban ka je ka zuba hadda da wahala ka jawo wal fajiri ka juye ta duka saboda abubuwa sun taho gefe da gefe sun toshe amma ɗanka ƙarshen ta yanzu sallah azuba ku dubi yan yaran nan sallah azuba ta kuɓe ce mishi raka ɗaya in ya miƙe sai ka ji ya jawo sabbihi sama rabbikal a'la sai ya kusa kaiwa nasu wani yaron yayi ta juyewa duk karatun islamiyya sai ya biye shi ana to idan da za a yi wa yaran nan kyakkyawan digi a yi musu fandisho mai kyau na hadda alƙur'ani wallahi yaran mu kwakwalwarsu tana da kyau ka saurare su suna karatu daga Abuja din mana ana gasar Qur'ani wani yaron yana karatu sai ka ji madigar ka na motsi sai ka ga ba yadda za a kai ka iya wannan ko ka koma makaranta harshen ka ya zama ganda ya dahuye tauri ba zai yiwu ya kari haka ba to shine to ga su Abu Sa'id al-Khudri kala yace kunna maqdaman nabi sallallahu alaihi wa sallama ya'ni al-Madina mun kasance muna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama wato a madina ma'ana in ka shigo madina to mu anguwar da muke tana can gaba da anguwar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake idza hudira minnal mayyitu idan ainihin alamun mutuwa suka halarto wa mamaci kaga sai ce almayyitu kamata ya ce idan alamun mutuwa suka halarto wa mara lafiya amma sai ce idan alamun mutuwa suka halarto wa mamaci wannan ita ake kira isti'ara tun bai mutu ba an ce mamaci to idan mu ga alamun mutuwa sun halarto mutum hazan nan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai mu je mu ga wa annabi ya manzon Allah wani ga yace yana gargaran mutuwa fa hadarahu manzon Allah sai ya halarci wurin wastaghfara lahu idan ya cika sai ainihin manzon Allah ya roƙa mashi gafara hatta idza qubida wannan mutum yana cikawa in sarafa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai zo bai da lafiya ya gan shi ainihin ya mishi addu'a ya roƙa mishi gafara da zaran ya ga ya mutu sai manzon Allah ya tashi kuma sai ya tafi gida wa man ma'ahu a ko hatta idza qubida in sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa man ma'ahu hatta yudfan yace idan ainihin manzon Allah ya juya waɗanda ke tare da shi su ma sai su juya su tafi har sai in an zo za a binne shi sannan sai ainihin su dawo ma'ana yanzu bai da lafiya manzon Allah ya zo ya gaishe shi ya mishi addu'a da ya cika sai manzon Allah ya tashi ya tafi wasu harkokin sai daga baya kuma manzon Allah ya zo an yi mishi sallah sai ainihin ya tafi wa rubbama tala habsu zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallama to wani lokacin in annabi ya zo ya saurari wani mara lafiya ya cika kuma sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zauna jiran har a zo yi mishi sallah har a tafi rufe shi to sai muka ga wannan abu ya nemi manzon Allah tsawo lokacin ana ɗaukan tsawo da yawa falamma khashina mashaqqata zalika alaihi da muka ji tsoron kada wannan abu ya zama ya tsanantu ga annabi qala ba'dul qaumi li ba'd sai wasu jama'a suka ce law kunna la nu'zinu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama bi ahadin hatta yuqbada da a ce dai za mu daina gaya wa annabi mutuwar wani har sai in ya tabbata ya mutu din ma'ana in wani ya halarto gargara to mu bari sai wannan ya gama cikawa sadda mu gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama da yin haka din yafi fa idza qubida adannahu idan ya cika din sai mu gaya mishi falam yakun alaihi fi zalika mashaqqa wala habsun in muka yi haka to manzon Allah ba zai sha wahala ba kenan kuma babu abin da zai bata manzon Allah lokaci ya tare shi fa fa'alna zalika sai muka aikata haka don wani ya shiga gargarar rashin lafiya zai mutu sai a bashi sai ya cika tukuna za a yi mai sallah sai a je a kira annabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna nu'zinuhu bil mayyiti ba'da an yamuta to sai mu kasance sai mamaci ya cika tukuna ya mutu sannan muke kiran annabi fa ya'tihi fa yusalli alaihi sai annabi ya zo ya mamaci sallah fa man sarafa wani lokacin da annabi ya yi sallah sai ya koma gida wa rubbama makasa hatta yudfana almayyitu wani lokacin kuma sai ainihin annabi ya zauna har sai an rufe mamacin kaji ɗayan kowanne annabi na yi wani lokacin daga sallah sai ya koma gida wani lokacin kuma sai ya bari an rufe mamacin fa kunna ala zalika hinan haka muka dan dauki tsawon lokaci haka ake yi sun qulna sannan sai muka ce law lam yashkhas an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ai da ba mu ban manzon Allah ya rinka zuwa da kanshi ba a ce sai manzon Allah ya zo kofar gida na yi mamaci na sallar gawa ai abin kuma yayi yawa ina ma mu rinka daukar gawan mu kai kofar gidan shi mana kaga girmamawa kenan wa hamalna jinazatana ilaihi mu rinka ɗaukar gawan mu mu kai mishi hatta yusalliya alaihi yadda zai rinka wa gawar sallah inda baitihi a kofar gidan shi lakana zalika arfaqa bihi da haka ya fi tausasawa ga manzon Allah waye kai girmama manzon Allah kamar sahabbai ai babu fa kana zalika al'amru ila al-yawm yace haka al'amarin yake har zuwa yau din nan duk sanda aka yi mutuwa sai mu ciccibi gawar sai mu kai ta kofar gidan manzon Allah ya fito sai a yi mata sallah daga nan a wuce makabarta أخرجه ابن هبان في صحيحه ابن هبان يفتد وانا أتكن صحيح اللتافن شي شافي ندري بقوي دا حمسين دا أكو سيتي موارد كدوب موارد الظمآن والحاكم دا الإمام الحاكم أتكن مجلدين فرقو جزء شافي ندري أكو دا حمسين دا أكو زوا شافي ندري أكو دا sittin da hudu zuwa shafi na ɗari uku da sittin da biyar وعنه البيهقي دغ الامام الحاكم شي كما بيهقي يا رويتو a cikin mujalladi na hudu na as-sunan sunan al-kubra kenan shafi na saba'in da hudu haka al-imam al-baihaqi ya ruwaito daga al-imam hakim kama yadda na sha faɗi dama shi baihaqi almajirin hakim mun gane ko al-imam al-baihaqi almajirin hakim ne kullum ina gaya mana don karka je ka ɗauki al-mustadrak wata ranka jibi in ka ɗauki mustadrak na sunan kubra ta al-imam al-baihaqi in ka ji ya ce haddasana al-hafiz abu abdullah babban mahaddaci baban abdullahi ya ba mu hadisi to abin da yake nufi yana nufin hakim ne saboda girmama shi da yake ba ma ya iya faɗar sunan shi sai ce babban mahaddaci baban abdullahi to kowane malami yana da ki a littafin shi yana da wasu ƙa'idoji wanda in ba ka koya ba baka taɓa ganewa al-imam al-bukhari duk sanda yazo yace haddathana muslim idan baka kware ba a cikin ilimi kai sai ka ɗauka muslim ne littafin as-sahih a'a muslim ne littafin as-sahih bai taɓa karantar da al-imam al-bukhari ba amma almajirin bukhari ne duk sanda ka ji bukhari ya ce haddasana muslim yana nufin muslim ibn ibrahim wani malamin nashi ne kuma mai suna muslim ibn ibrahim to kamar yadda za ka ji bukhari ya ce a kamar yadda za ka ji riwaya daga maliku imam malik sai ka ji ya ce haddasana abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman dan qasim ya ba mu hadisi ba abdurrahman dan qasim ɗalibin shi ba wato malik yana da malami sunan shi abdurrahman dan qasim yana kuma da almajiri sunan shi abdurrahman dan qasim to in baka san haka ba ran da ka ɗauki muwaffa ka ga maliku ya ce abdurrahman dan qasim ya ba mu hadisi sai ka ɗauka an yi juyi ne mai riwaya ne ya birkita abin a'a malik yana da almajiri abdurrahman dan kasim kasa da shi yana da malami sama da shi abdurrahman dan kasim saboda haka babu babu rikici cikin al'amura din abin da ake nema da kai shine in kana ɗalibin hadisi ka rinka ɗaukar littafan kutubu taraji na tarihin malaman hadisi kana karanta in ka karanta sai kai kokari ka haddace wani gaba ɗaya malaman shi suwana suwana duk za a lissafa wani almajiran shi suwana da suwana duk inda ka gamu da shi ba zai rikice maka ba sai dai kuskure wanda yake wannan kuma ba wanda ya kubuta illal ma'asu sallallahu alaihi wasallam wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na 66 bi nahwihi shi ma ya waito kwatan kwacin wannan hadisin kaga sai yake nahwihi akwai bambanci tsakanin bi nahwihi da kuma bi mislihi inda cewa ya bi mislihi to iri daya daidai wa daida lafazi da lafazi harafi da harafi kalma da kalma amma da yake bi nahwihi ma'ana kwatankwacin wannan hadisin amma ba irin lafazin ɗaya ba ba irin shi ba wa qala al-hakim al-imam al-hakim yace sahihun ala shart al-shaykhain wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin al-imam al-bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi zahabi ya muwafaqa yace maganar da hakim ya faɗi daidai ne albani sai yace wa inna ma huwa sahihun faqat wannan hadisi ingantacce ne bai kadai amma bai inganta a bisa sharadin bukhari ba da anna fihi sa'id ibn ubayd ibn as-sabbaq domin a cikin isnadin hadisin akwai sa'id dan ubayd dan as-sabbaq wa lam yukharrija lahu shay'an da bukhari da muslim ba su fitar da hadisin su ko kwaya ɗaya ba a ce kagan aka ce ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim to an kauce magana ce saboda haka dai hadisi ya inganta amma a bisa sharadin bukhari da muslim a'a bai inganta ba bai kai sharaɗin bukhari da musulun ba amma da ya inganta mun fahimta to kaga haka al'amarin yake su zahabi din nan su ne fa suka rubuta littafai kuma akan tarihin malamai din amma kuma kun ga ga wani mutum ya ɓuya gare mun fahimta to a yanzu Allah ya sa al'amura fa sun yi sauki littattafai ga sunan sun yaɗu sai ka tashi kai karatu kawai abin da ake nema da kai kenan in ka tashi kai karatu sai ga kana kana iya bambance abubuwa din Allah ya taimaki Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya taso a cikin maktabatu zahiriya wani katon library ne a duniyar musulunci a can kasar Dimashq a Syria to anan ya girma nan yake kwana nan yake karatu nan yake kaza nan yake kaza ga kuma malamai birki saboda haka sai ya zama har sai da ƙarshen rayuwar zai hijira ya bar wannan wurin sai da yawa library din gaba ɗaya su hirasa sai da ya mishi content gaba ɗaya ya littafi littafin mujalladai ne ga sunan bila adad sai ce littafi kaza yana kan kanta kaza mai lamba kaza an buga shi littafi kaza yana kan kanta kaza ba a buga shi ba kuma a kawo tarihin da littafi المسألة الخامسة والأربعون مسألة أربعين دبير ألبانيا ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى yake babu shakka mataki na biyu din nan ai yafi na farko mataki na biyu shine ka raka gawa ai mata sallah kuma a ɗauke ta daga nan a kai ta makabarta ai yafi daga wurin sallah kuma kawai ka koma ko to wannan yafi duk da cewa ya ce yafi fa amma sai da dalili zaka ce yafi sai ya ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda magana annabi da yake man shahidal jinazata min baitiha wanda ya halarci gawa ya rako ta tun daga gidanta wa fi riwayatin a wata riwaya manitta ba a jinazata muslimin wanda duk ya raka gawar mutum musulmi imanan wahtisaban yana mai imani da Allah da kuma neman lada akan haka kafiri idan ya raka gawar musulmi zai da lada musulmi idan ya raka gawar musulmi kuma ba da nufin ibada yake ba yayi ne kawai dan dai to dai dan kasance ni dai ban je bane to baka da lada sai ka yi da nufin neman lada raka gawa din nan ka ɗauka kamar yadda ka san sallah kana yi ne don ka samu lada haka za ka raka gawa don ka samu lada don addini hatta yi salliya hatta yi salla alaiha ya raka gawa har aka yi mata sallah falahu qiratun zai samu lada mai girma wa man shahidaha wanda kuwa ya raka gawa hatta tudfana har sai da aka rufe ta وفي الرواية الأخرى أتكن أي رواية يفرغ منها حسد أكجم رفيوا فله قراطان زي ساملادا من يمن يقدادي من الأجر نلادا قيل يا رسول الله دا أكجي وانا وأزي في أكتي يا من زن الله وما القراطان كن غنيكو من زن الله حتى صحبان دا سكي أن أوانش من لا رباوا قريشاوا بني هاشم komai da komai amma manzon Allah Allah ya sanar shi harshen larabci fiye da duk wani balarabe da mace ta durƙusa ta haifa shi yasa wata ran da abin ya gigita su abubakar ya zo yi cewa annabi malaka afsahuna waya aka kafi mu fasaha ne kuma tare muka girma sai ce aini an tarbiyyance ni ne a cikin bani sa'ad ma'ana halimatu sa'adiyya ce ta goye ni su kuma waɗannan su ne original ɗin larabawa don haka na san abubuwan da ba ku sani ba mun fahimci wannan da kyau ko to suna da ainihin fahimta da fasaha da gwaninta a wajen magana shi yasa Allah ya saukar da alkur'ani da harshen don an taɓa tambayar Abbas wan uban annabi sallallahu alaihi wasallama mun fahimta to wata ran sai aka tambayi Abbas wai da kai da annabi waye girma wani Abbas sai ya tsaya sai ya yi nazari sai ce huwa akbaru minni walakin ni wulittu qablahu annabi ya girme ni amma ni aka fara haihuwa sannan aka haife saboda ka ce ka girma annabi dai to wannan magana tana da nauyi to amma ya girme ni amma ni aka fara haihuwa sannan aka haife ka ba fasahar laraba bai na za ka samu irin wannan to yasa sai ga labari mai tsawo sai Allah ya takaita shi cikin jumla ɗaya a Qur'ani sai ga ka fahimta mun fahimci wannan da kyau ko shi ne sai ainihin suka ce wa mal qirafani menene qirafi biyu qala sai ainihin annabi yace mislul jabalainil azimaini wani yankin lada ne girman shi ya kai kamar duwatsu manya manya guda biyu wa fi riwayatil ukhra a cikin wata riwaya kullu qiratin mislu uhudin kowane yankin lada ya kai girman dutsen uhud dutsen uhud katon dutse ne nan a madina to kowane lada ɗaya daga cikin wanda za a sa maka ya kai girman dutsen uhud akhrajahu al-bukhari al-bukhari ya da wannan hadisi a cikin juz'i na farko shafi na 89 zuwa shafi na 90 da juz'i na uku shafi na 150 zuwa 152 zuwa 153 zuwa 154 wa muslimin haka al-imam al-imam muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallad juz'i na uku shafi na 51 zuwa 52 wa abu dauda da abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na 63 zuwa 64 والنسائي ده نسائي أتكم مجلد نفرقو شافي نقل بيو ده تمانين ده بيو والترمذي ده الإمام الترمذي أتكم مجلد نبيو شافي نقل إيه ده همسن ده ده وصححه الإمام الترمذي يكي وانا حديثي صحيح نه وابن ماجه ابن ماجه ما يفكر ده وانا حديثي تكم مجلد نفرقو شافي نقل إيه ده ستين ده بقوي زوات إيه ده ستين ده بقوي وابن الجارود ده ابن الجارود أتكل كافن المنتقى شافي نقل بيو ده ستين ده ده والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكم مجلد نأكو شافي نقل إيه ده شابيو زوات إيه ده uku والطيالسي da Abu Dawud da Tayalisi a cikin littafin shi Al-Musnad a cikin mujalladi na farko shafi na 467 zuwa 468 wa Ibn al-Jarud da Ibn al-Jarud a cikin littafin shi Al-Muntaqa wa Ahmad ko da al-Imam Ahmad a cikin Al-Musnad mujalladi na biyu shafi na 233 da 246 da 273 da kuma 280 daidai da 320 da 401 da 430 da 458 da 470 da 474 da 493 da 503 da 521 da 531 Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan duk waɗannan littattafai ya riga ya karanta su fiye da shekara hamsin lokacin ma wani bai taɓa jin sahihul bukhari a ƙasar su lokacin ana nan mu iyayenmu da kakanninmu lokacin aka kawo musu wannan ɗariƙar tijjaniya su suna ta ɗariƙar tijjaniya su kuma suna can suna ta karatun hadisai lokaci mun fahimta ko to shi yasa wajibi ne waɗannan abubuwa yanzu a zo a yi istidrak abubuwan da suka kubuce mana ne yanzu aka same su sai a yi ƙoƙari a yi wawa su min turuqin kasira yace daga hanyoyi da yawa malaman nan suka fitar da wannan hadisi ko kuma shi al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda war riwayatu thaniya lil Bukhari wan Nasa'i wa Ahmad riwaya ta biyu din nan ita ce da yake wa fi riwayati man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaban wannan riwaya Bukhari da Nasa'i da Ahmad suka yi ta وفي لفظ للنسائي أتكن وانا لفظين نسائي أعظم من أهد معنى دوسا وانا لادن لادن جرمان شياس ما دوسا أهد جرما في لادن دراء باس وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أهد يجي أتكن وانا لفظي وانا الإمام ai wanda a cikin hadisin Ubay bin Ka'abin annabi ya faɗi da lafazin cewa ladan da za a baka in an ɗauke shi an ɗora shi a mizanin ka magwajinka na ranar kiyama nauyin shi ya fi dutsen Uhudu kaga wannan yana ƙara ƙarfafan ainihin wato wacce riwaya da take ya fi dutsen Uhudu girma akhrajahu Ahmad wannan shahid din al-Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na biyar shafi na 131 wa ibn Majah da ibn Majah a cikin mujalladi na 1 shafi na 468 bi lafzin nasa'i da lafazin da al-Imam an-Nasa'i din ya fitar da shi cewa a'zamu min Uhud wa huwa hasanun yace hadisi ne mai kyau wa ziyadatul ula li muslimin wa abi dauda wa ghairiha yace ƙari na farko dinnan da aka samu shine min baitiha wannan ƙarin wanda yayi wannan ƙarin a cikin riwayar shi shine al-Imam Muslim da Abu Dauda da kuma ainihin wato wasu daga cikin waɗannan riwayoyi da aka yi wa ziyadatani al-ukhrayani ƙari din nan guda biyu da aka samu na ƙarshe shine ya rasulallahi wa mal qiratu din nan da aka samu to da cewa ya rasulallahi wa mal qiratani waɗannan ƙarin da aka samu yace shi kuma na al-Imam an-Nasa'i ne walil hadisi shawahid an jama'atin min sahaba radiyallahu anhum wannan hadisi akwai wasu hadisai da sahabbai suka ruwaito waɗanda za su ƙara wannan hadisi ƙarfi al'awwal hadisi na farko wanda zai ƙara waɗannan hadisai ƙarfi an saubana sauban ya ruwaito shi inda muslim al'imam muslim ya fitar da shi wa tsayalisi da abu dauda tsayalisi a cikin shafi na ɗari tara da lambar hadisi na ɗari tara da tamanin da biyar wa ahmad da al'imamu ahmad a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da shida zuwa ɗari biyu da saba'in da bakwai da ɗari biyu da tamanin da biyu da ɗari biyu da tamanin da uku da kuma ɗari biyu da tamanin da hudu abin da ya sa kaga cewa idan ahmad ya ruwaito hadisi sai kaga an kawo shi wurare da yawa saboda shi al-imamu ahmad kar ku manta albani yana kafa hujja da littafin imamu ahmad ne al-musnad babban littafin shi yanzu an buga wannan littafi a mujalladi goma ne ahmad muhammad shakir ya fara ta haƙiƙin shi ahmad muhammad shakir yau shekara shi talatin da takwas da mutuwa wani babban malamin hadisi ne a ƙasar misra to ya fara ta haƙiƙin shi ya yi nisa sai allah ya ɗauki rai shi kamar yadda ya fara ta haƙiƙin tirmidhi mujalladi na ɗaya da na biyu sai allah ya ɗauki rai shi to sai aka samu wani malami sai ya buga littafin to wannan littafin ne musnadin albani yake kafa hujja da shi to abin da ake nufi da musnad shi ne ko dai a tattara hadisai na sahabi guda ɗaya a ruwaito ko kuma a tattara sahabbai sai kowanne a ware mishi sunan shi sai a kawo hadisan da ya ruwaito ko a zakka ne ko a azumi ne ko a aqida ko a menene sai a tattara su a wuri ɗaya to wani lokacin abu huraira zai zama ya ruwaito hadisin wannan hadisi na Abu Huraira mai yiwa zan yana mujalladi na uku shafi na kaza Aisha kuma ta ruwaito mai yiwa hadisin Aisha kuma ya zama yana mujalladi na biyar shafi na kaza shi yasa sai ka ji hadisi daya ya ce akwai shi a mujalladi kaza shafi na kaza akwai shi a lamba kaza lamba kaza yana kawo lambobin da yawa ina fatan mun gane الثاني والثالث حديث نبي دنا uku wanda zai ƙara waɗancan hadisai da muka karanta ƙarfi an al-bara ibn azib daga bara'u dan azib wa abdullah ibn mughaffal da abdullah dan mughaffal inda an-nasa'i wa ahmad al-imam an-nasa'i da ahmad suka ruwaito wannan hadisi a mujalladi na hudu al-imam ahmad ya ruwaito shafi na 86 da kuma shafi na 294 ka gani kamar yadda muka faɗi الرابع شاهد نهدو wannan shahid abin da ake nufi an samu magana mai inganci kuma sai a ƙara lalubo wata ta ƙara wannan magana ƙarfi don a ƙara amincewa to wannan yawo a cikin littattafan hadisi shi ake kira al-itibar al-itibar to abin da ka samo din hadisan da ka samo idan sun yi lafazi ɗaya da wanda ke hannunka sai a ce ya zama mutabi ya yi mutaba'a ya rako naka kenan idan kuwa lafazin ya yi saba amma ma'ana ta zo ɗaya sai a ce ya zama shahi duk in ka karanta musala da hadisi sai ka ga ka fahimci waɗannan abubuwan kowa ya kwantar da hankalin shi duk waɗannan abubuwan in ka je ka koyi su za ka kware ba a rufe kofa ba za ka kware in Allah mun fahimci wannan da kyau ko an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wannan a cikin mujalladi na uku shafi na 20 da shafi na 27 da shafi na 97 min tariqaini anhu ta hanya biyu al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi daga abi sa'id walahu sha walahu shawahid ukhra wannan hadisi yana da wasu hadisan da za su kara mishi karfi zakara hal hafiz fil fatah الحافظ ابن حجر الأسقلاني أن بكيس أتكن فتح الباري مجلد رأوك شافي نتري دهمسن دأوكو وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة albani ya ce a cikin wasu hadisan waɗanda za su ƙara wa wancan ƙarfi wanda ainihin aka ruwaito daga abu huraira akwai wasu ƙarin bayanai masu amfani la'allaha minal mustahsin zikruha albani yace ina ganin abu ne mai kyau dan kawo muku dan kuma ku dan dandana ku ji ga su yace wa kana ibn umar yusalli alaiha thumma yansarifu abdullahi dan umar kowa ya san shi dai wajen matukar kwadayin bin sunna abdullahi dan umar idan yana cikin tafiya sai aga ya ratse ya zauna gindin wani gawo haka sai ya ce lafiya ala gafata malam sai ce muna tafiya da annabi na ya tsaya ya zauna a nan shi yasa ni ma nayi sai ga abdullahi dan umar yana cikin tafiya ya rike akalar raƙumin shi yana kewayawa a wani wuri sai kuma ga ya wuce me yasa kai haka yake da muka zo nan naga annabi ya wato shi gaba ɗaya yana son ya zama photo start ne na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda annabi ya rayu shi kuma haka yake son ya rayu to abdullahi dan umar sai ya kasance ka san duk yadda ka kai ga matuƙa wajen ilimi sai wani abu fa ya faku gare ka baka san shi ba duk yadda yake da kwaɗayin bin sunnan nan akwai wata sunna kuma bai santa ba ita ce bai san muhimmancin raka gawa makabarta ba na haka da an idar da sallar gawa sai ya koma gidan shi kullum haka yake yi shine haka ce ya kasance da yawa gawa sallah sai ya koma gida falamma balagahu hadithu abi huraira da labari ya kai gare shi cewa ga hadisi da abu huraira ya faɗi abu huraira ya ce annabi ya ce wanda ya ziyar wanda ya ɗauki gawa ya raka ta makabarta zai samu yankin lada manya-manya guda biyu ƙala sai ibnu umar ya ce aksara alaina abu hurairata abu huraira fa ya cika kawo mana hadisan nan sun yi yawa wannan falala da lada ya yi yawa wa fi riwaya a wata riwaya fata'azamahu sai ibn umar ya ce kai wannan lada ya yi yawa daga ka ɗauki gawa ka raka ta makabarta a ce za a baka lada manya-manya kamar dutsen uhud fa arsala khabbaban ila aisha sai shi sayyidina abdullahi dan umar ya aiki khabbab ibn al-aratti wani sahabi ne tafi gurin aisha ka tambayo mana ita ita matar annabi ce ba za ta rasa sanin wannan abun ba insha Allah yas'aluha an qawli abi huraira yace ya tafi ya je tambayo magana nan da Abu Huraira yake faɗi gaskiya ne thumma yarji'u ilaihi sannan ya dawo ya bashi labari fa yukhbiruhu ma qalat ya ba Ibn Umar labarin abin da ta faɗa ina fatan ana fahimta hadisi Abu Huraira ya faɗi falala mai yawa kai anya wannan falala ba wai ƙarya yake zargin Abu Huraira da ita ba kamar yadda 'yan shi'a da sauran batattu suke cewa za mu zo za a tattauna matsalar insha Allah amma yana ganin anya abu huraira ba kai kuskuren fahimta ba ko kuma ka manta wannan lada yayi yawa amma kai khabbab ke da gudu ka je ka tambayi sayyidatuna aisha mai yiwa tana da jawabi akai wa akhadha ibn umar qabbatan min hasal masjid kafin wannan dan aike da sai ibn umar ya danki tsakuwa haka a hannun shi ya rike yuqabbiluha fi yadihi yana wasa da ita haka yana jujjuya wannan tsakuwa a tafin hannun shi hatta raja ilaihi rasulu har sai da dan aiki ya dawo gare shi fa qala sai shi dan aiki yace qalat aisha aisha ta ce sadaqa abu huraira sadaqa abu huraira sadaqa fi'lu madi mabniyun ala fatahatin zahiratin ala akhirih la mahalla lahu min al-i'rabi أبو هريرة أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من أسماء الست من فهمت أنكو وهو مضاف هريرة مضاف إليه وهو مجرور بالإضافة وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره لماذا للعلمية هكذا الإعراب كله ina ‘yan shi'a masu cewa har sahabbai na karyata abu huraira aisha da harshenta ta ce sadaka abu huraira abu huraira ya yi gaskiya yaya za a yi wani ɗan dakon iran ya zo a je a yi mishi lacca da turanci bai jin larabci fa da turanci za a je a yi mai lacca a gaya mishi magana mutalakka ne za ka yadda ka san dan firamare 1 ana ce mishi a ya ce a b ya ce b dan firamare baki ɗaya har ya gama class 1 fa bai san amfanin abc din nan da ake gaya mishi bai san me ake nufi ba me ce manufa mutalakka ne gaya mai ake kawai yana faɗi to haka mutum ya je a gaya mai magana kawai da turanci ya zo ya sa alkabba ya juye muku wannan magana da hausa sai ake wai malam in ba najeriya ba ina ake irin wannan bankaura kawai saboda ya je yan iskan iran sun ce mishi abu huraira makaryaci ne shi ma sai ɗauka wai abu huraira makaryaci ne ka je ka samu littattafai da malamai suka rubuta kuma ban san abin da yasa mai abu huraira ya wa yan shi'a ko kun san babu sahabin da ya ruwaici falalar mutan gidan manzon Allah da 'ya'yan shi da jikokin shi da matan shi da kowa nashi kamar abu huraira abu huraira ranar da aka zo aka ce sayyidina hasan ya mutu abu huraira ya fashe da kuka ya ce manzon Allah ya ce duk wanda ke son shi to ya so waɗannan jikoki nashi ya ce don haka ku yi kuka jika manzon Allah wanda manzon Allah ya fi so yadda kowa ya mutu kowa yau ya kuka amma abu huraira zai san ahlul baiti abu huraira ya ruwaito hadisi falalar fatima ya ce manzon Allah ya ce ke fatima ke ce sayyidatu nisa'il alamina duk matan duniya ke ce shugabansu to me ake so abu huraira ya yi kuma menene ake so abu huraira ya makirci ne na yahudanci ku ba ku sani ba abdullahi dan saba al-yahudi al-khabith ba yahude ne mugun ba yahude ya zo ya shigo cikin addinin musulunci ya kawo waɗannan munanan shawarwari don ya san in ba a yi condemn ɗin abu huraira ba to sunnar annabi za ta tabbata ba yahude kuma addinin shi ɗaya da iblis iblis ya san cewa matuƙar ya bar mutane suka yi bauta Allah yadda Allah ya aiko annabawa to za su shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta to dan me zai sake shiga wuta shi kadai dan haka sai biye ke bata addini wannan ba yahude shi ma haka ya fahimta in ya bar mutane shi ba zai shiga musulunci ba ya bar mutane su addinin musulunci yadda annabi ya zo da shi a zai shiga wuta su su shiga aljanna to dan haka sai zo ya kawo waɗannan munanan shawarwari duk wani wanda ya fi kowa karatu cikin sahabbai yan shi'a sun yi condemn ɗin shi wanda ya fi kowa yawan hadisi yan shi'a sun bangare shi gefe guda wanda ya fi kowa yawan riwaya yan shi'a sun kifar da shi gefe guda ko kun san cewa abu huraira ne ya ruwaito riwayar warshi da ake karanta shi ya ruwaito daga annabi والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لم wannan kira'a wadda muke yi a nan a sannan abu huraira ya ruwaito ta idan aka ce abu huraira fasiki ne zindiki ne bai halatta a karɓi riwaya shi ba me ake nufi duk baki ɗayan wannan kira'ar da ake an yi kwandam ɗinta waɗannan hadisai da kake ji mafiyanci abu huraira ya ruwaito su to 'yan shi'a baitul qasid ɗinsu abin da suke hari sai suka hari abu huraira daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai sai suka hari al'imamu zuhuri daga cikin atba'u tabi'ina sai suka hari al'imamu malik to da in aka kwashe kafar waɗannan a duniyar ilimi to wallahi sai dai a ci burbushi fa saboda haka ka je ka ɗauki littafin as-sunnatu qabla tadwin na ad-doktor Ujjaj Muhammad al-Khatib da littafin ainihin as-sunna qabla as-sunnah wa makanatuha fi tashri' al-islami na al-sheikh Mustafa Subai da kuma littafin difa'un an Abi Huraira na al-sheikh Abdul Munaim wani babban malami ne a ƙasar Iraq duk abin da ya danganci haƙƙin Abu Huraira da masu suka shi ya kawo a cikin littafin to sannan a Ujjaju Khatib yana da littafi haka da yake ya sa mishi Abu Huraira rawiyatul Islam yake Abu Huraira ma shi ya ruwaito musulunci don mafi yawancin riwayoyi na kira'a da hadisai abu huraira ya ruwaito su in aka ce ba a yi da abu huraira to ba addinin musulunci ke to gashi aisha lisanul qal ɗinta kenan ta ce sadaka abu huraira abu huraira ya faɗi gaskiya fa daraba ibn umar bil hasa allazi kana fi yadihi al arba ibn umar da ba yana wasa da tsakuwa haka a hannun shi ba sai ya ɗibi wannan ƙasa ya maka ta da ƙasa wannan tsakuwa ya buga ta da ƙasa haka sai ya watsar da ita ma'ana mun yi asara ke sun maƙala sai ce laƙad farrafna fi qararita kasira ya ce haƙiƙa mun yi asarar lada mai yawa a ce da mun yi sallar gawa mu koma gida ba ma zuwa makabarta mun yi asarar lada mai yawa fa balaga zalika aba hurairata fa qala sai labari ya zo gurin abu huraira ai da ka ji ibnu umar yayi kokonto akan maganar ka to da abu huraira ya ji wannan to bari ku ji sirrin da yasa abu huraira ya fi kowa hadisi mai yawa yanzu kai ma za ka iya cin kowa hadisi mai yawa da karatu in ka bi wannan ka'idar ta abu huraira amma da wuya bari ka ji abu huraira ya ce innahu lam yakun yashghulni innahu lam yakun yashghulni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama safqatu suqi ya ce harkokin kasuwanci ba sa tare ni daga zuwa makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na zuwa kasuwa in kasa kayan komai kullum ina tare da manzon Allah wala gharsul wadi haka zuwa dashen 'ya'yan dabino ba wannan ya dame ni ba baya tafiya fadama da rake ko walahan ko ba abin da yake zuwa inna ma kuntu alzimun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama li kalimatin yu'allimuniha yace ko yaushe ina makale da manzon Allah saboda kalma daya da manzon Allah zai koyar da ni ka in yi asararta kada manzo Allah ya faɗi kalma ƙwaya ɗaya ba na makarantar to kullum ina manne na haƙura da kasuwa na haƙura da gona tare da cewa abu huraira kafin ya musulunta har bayi yake da su waɗanda yake yantarwa saboda kuɗi ba matsayaci bane ba talaka bane ba ko ɗan ƙanso bane kamar yadda 'yan shi'a suka ce sannan ya ce wali luqmatin yut'imuni ha kuma saboda loma ɗaya da manzon Allah zai bani loma ɗayan annabi ya kawo bani in na ci na sha ruwa sai ai ta bani hadisi ina karɓi ya ce idan yunwa ce miki yawa ba abinci shi kuma yana makale kada ya tashi manzon Allah ya faɗi hadisi bai ji ba dama ya masallaci manzon Allah ya ci ne a ciki sai ya tattara sai ya kifa cikin a ciki haka sai sai ya daura cikin haka saboda dai kada kalma kwaya ɗaya ta kuɓuce mishi ka gwada yanzu ka gani gari ya waye ka tafi makaranta da rana kana makaranta da la'asar kana makaranta za ka haƙura da wando da riga mai faci za ka haƙura da talauci da yunwa in ka zauna kuma kana jawabi na karatu yaya to amma baka da kofishi a aljihu rigarka kuma ba za ta yi kyau ba haka abu huraira yake don sai da ya kai abu huraira kwarjallan kwankwason shi kawai ya mallaka bai da riga sai na kwankwaso kawai wannan dan yadi da za a daura a kwankwaso abin da ya mallaka shi to amma hadisi fa in ya zo duk matsala in ta zo abu huraira akwai hadisi da bi daga annabi dan duk rayuwa annabi tun da ya musulunta yana tare da shi ka kaddara ko ka shekara ashirin da musulunta ka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma yau ka tafi kasuwar ƙauye gobe ka tafi kasuwar ƙauye jibi ka tafi kasuwar ƙauye gata kuma ka zauna a gida amma gari ya waye ka tafi gona za a haɗa da wanda yake shi ya shekara hudu amma shekara hudu din nan dare da rana in ba annabi na cikin gidan shi ba shi yana tare da shi ba zai haɗu ba fa in za ka yi adalci ka gwada ka gani mun fahimci wannan da kyau jama'a shine abu huraira yake cewa sai ya ce faƙala lahu ibn umar sai ibn umar ya ce anta ya aba huraira kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle kai abu huraira ka fi mu zama da manzon Allah wa a'lamana bi hadisihi kuma ka fi mu sanin hadisi wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi gona kai kuma ka tsaya ba dole ka fi mu hadisi ba shine sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace hadhihi ziyadatu kulluha li muslim illa al-akhira waɗannan ƙare-ƙare duk da aka samu a cikin wannan riwaya dukkan su imam muslim ya ruwaito sai dai ƙari na ƙarshe wanda yake faƙala lahu abu huraira faƙala lahu ibnu umar anta ya abu huraira ila akhiriha fa hiya li ahmad wannan riwaya ta ahmad ce aka samu a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na biyu zuwa shafi na uku da kuma ainihin shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai waka za sa'id ibn mansurin haka sa'id dan mansur ya yi wannan ƙari da isnadin sahihin da ingantaccen isnadi kama qala al-hafiz bil fatah kamar da al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin fatihul bari wallati qabla hal tayalisi riwayar da ta zo kuma kafin wannan ta ƙarshe din ita kuma ta ainihin wato abu dauda at-tayalisi ce ita ce wadda fa balaga zalika aba hurairah ila akhiriha ita abu dauda ya ruwaito ta at-tayalisi wa sanaduha sahihun isnadin ta mai inganci ne ala shart muslim a bisa sharadin ainihin al-imam muslim wa ziyadatu thaniya li shaykhaini yace ziyada din nan ta bi ita ce fa arsala khabbaban to bukhari da muslim suka yota wa riwayatu thaniya fiha riwaya ta biyu din nan ita kuma ita wannan riwaya ta al-imam at-tirmidhi wa ahmad da al-imam ahmad riwaya ta biyu a cikin wannan ainihin ziyada ita ce da yake wa fi riwayatin fata azamahu waɗannan duk baki ɗaya ne maka takhrijin hadisin ne ɗaya bayan ɗaya amma saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan sai gobe in mun je can karatu kuma za mu ci gaba wa ziyadatul akhira sariha da annabna umar ila akhiriha mun fahimci wannan ko wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk